وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم الذي أعلن أن العلماء ورثة الأنبياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أمة الإسلام فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله عباد الله إن من أعظم المصائب التي تصيب أمتنا اليوم ظاهرة الانحراف الشباب وضيائهم شباب يتساقطون في وحال الشهوات والتفريط في الصلاة وترك العلم وقلة الحياة وعقوق الوالدين فالسؤال اليوم خطأ من أمة الإسلام أولا خطأ الوالدين وهم المسؤولون الأولون قال الله تعالى في مهكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الحديث متفق عليه أمة الإسلام فكم من أب أعطى ابنه هاتفا وهو ابن عشر سنين ولم يؤطه مصحفا كم من أم غفلت عن بنتها حتى صارت الصهبة والشارع هما المربيان فيا سبحان الله ثانيا أمة الإسلام خطأ الرفق السوء والمجتمع قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل الحديث الذي راه أبو داود وإمام الترمذي أيضا أمة الإسلام فالجماعة الفاسدة تجر مئات الشباب إلى المخدرات والسرقة والزنا وفي أسابع قليلة وتيك توك والإنترنت صارت مدرسة للفساد اليوم بلا رقيب أمة الإسلام الخطأ الثالث خطأ الشباب نفسه خطأ الشباب نفسه خطأ الشب... خطأ الشباب نفسه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فالشباب هو الذي يختار يختار ترك الصلاة واتباع الهوى ويقول أنا شاب أريد أن أتمتع أمة الإسلام فوالله إن ذلك فساد فساد لأمتنا اليوم أمة الإسلام ونسي أن الشباب هو إماد الأمة كان عمر بن الخطاب يقود الجيوش الإسلام وهو في العشرين فالحقيقة فالجميع مشارك في القطع لا أحد بريء فإذا صلح الشباب صلح المجتمع وإذا فسدوا فسد الجميع أمة الإسلام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إنه هو التواب الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي جعل المنية طر لعباده والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أعلن أن العلماء ورثة الأنبياء الحمد لله على إحسانه والشكر له والشكر له على توفيقه وامتنانه أيها المؤمنون إذا عرفنا الداء فما هو الدواء الأولا داء الوالدين التربية والمراقبة والقدوة كن صديقا لابنك قبل أن تكون أباه سأكرر هذا كن صديقا لابنك قبل أن تكون أباه كن صديقا لابنك قبل أن تكون أباه راقب جواله وارف أصحابه وعلمه الدين وعلمه الدين والعرفة رب النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك عشر سنين فما قال له أف فما قال له أف قط والثانية دواء الشباب تقوى الله واستمرار تقوى الله واستثمار واستثمار تقوى الله واستثمار الوقت تذكروا يا شباب تذكروا يا شباب تذكروا يا شاب أنك أمل القد اشغل وقتك بالعلم والرياضة والصناعة اهرب مما يجرك إلى النار استخدم جوالك لطلب العلم ولا لهلاك نفسك والثالثة دواء المستمع إصلاح, إصلاح البيئة ليفتح المساجد معاهد تعليم الشباب وليخرج العلماء إلى المدارس ولتمنع الدولة مواقع الفساد ولكن منكم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية اللهم اهدنا اللهم اهد الشباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين وحفظهم وحفظهم من الرفقة السوء اللهم أعن آباءهم على التربية اللهم أعن آباءهم على التربية اللهم أعن آباءهم على التربية اللهم لا تجعلنا من المخذولين اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم ‘yan wani a musulunci hudubanmu a cikin wannan sati tana magana ne game da al'amarin da muke shiga ko muke ciki a yau a wannan rana a wannan sati a satin da ya gabata huduba ce da take magana game da lalacewa irin tamu ta wato abinan matasa idan muna kallonsa kamar abin wasa abin ya wuce gona da iri ya shiga janibin da za mu fada bala'in da ya fi bala'in na boko haram ya fi bala'i na kinnafas bala'i ne mai girma mun ɗauke shi kankani amma ƙato ne lallai mu sani bayan Allah na ce godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman gafararsa muna neman agajinsa muna neman tsarin shedan daga dukkanin sharukan kawunanmu da muka aikata a ban ƙasa da munanan ɗabi'unmu ya Allah muna neman shiryarka duk wanda ka shiryar Allah ba mai lalace shi ba mai batar da shi wanda ka batar ka lalatar Allah ba wanda ya sai shirin da shi kai shi hanya madaidaiciya ina sai dawa babu abin bauta da cancanta face Allah subhanahu wataala shi kadai ba shi da abokin tarayya cikin mulkin sa bai yi masharaka da kowa ba cikin izzar sa lallai Allah ya kadaita ya aiko manzon sa sallallahu alaihi wasallam dan aike bawa a gare shi amincin Allah da tsira su tabbata ga manzon Allah da sahabbansa da iyalan gidansa sallamawa mai girma mai yawa bayan haka ya wa musulmi na ambata a kutuba ubangiji ya gaya mana a cikin ayar alkur'ani yana ya yi hannu su taɓo rabbakun ya ku al'ummar taron mutanen duniya ittaqullaha haqqa tuqati ku ji tsoron Allah matakar jin tsoronsa wala ta mutunna wani ne daga Allah kar ɗaya daga cikin ku ya kuskure ya mutu illa wa antum muslimun face kuna cikin karkashin inuwa da daula ta musulunci lalle bayan Allah na ambata yana daga cikin manya-manyan girman ababen masifu manya-manyan masifin da muke fuskanta a wannan rana a wannan sati a wannan lokacin a wannan gari mai girma shine bayyanar karkata da lalacewar matasa na'am da tozarta su a bankasa lalle matasa a wannan lokaci suna afkawa cikin tabo na halaka tabo na sha'awa lalle matasa a wannan lokaci sun zarce sun wuce gona da iri wurin haƙura da sallah da baranta da komawa kan ƙwaya da barin ilimi da haƙura da kunya babu kunya ba tsoron Allah da kuma sabawa iyaye na'am kudubar ma a yau takenta laifin waye laifin waye qata'u man man al-mas'ul waye za a tambaya waye mai zunubi waye ya jawo wannan al'amari ya lalace farko uwa da uba bi ma'ana wato mahaifa na faɗa a kutuba mu yi wa kanmu nasiha bayin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa gabanin nan ubangiji shi ya fara gaya wa annabinsa yace ya ku da kai imani ku kare kawunanku ku kare iyalanku daga wata wuta wanda makamashin wannan wuta mutane ne da wato duwatsu da ainihin shaidanu wallahu ta'ala alam bisawab bayan Allah na faɗa a kutuba mu yi taka tsantsan manzon Allah yake cewa kullukum ra'in kowa a cikin ku ra'in fa'ilun mai kiwo ne wa kullukum mas'ulun ai maf'ulun kowa a cikin ku sai an tambaye shi an ra'iyatihi game da kiwon da Allah ta'ala ya bashi na iyalai da yaya a yau tambayar da na yi anan shine bayan wannan bayan Allah mu sani nawa ne daga iyaye kan min abin a'ata ibnahu hatiman wala mi utihi mushaffan nawa ne iyaye suka dauki wayar hannu handset ya dauki android ya ba wa ɗansa ɗan shekara goma don yana ƙaunarsa bai taɓa siya masa alkurani ba yau ƙauna ta kai ‘yarka ya shekara goma ka siya mata waya android ta riki ka ba ta kudi ta sa data ka ba ta kudi ta iya shiga dukkanin fannonin duniya gabaɗa amma ba ka siya mata alkurani musafi kwaya ɗaya a cikin gidanta ba baka taba tura ta ka saya mata alkur'ani ta fara bude idanu da shi ba tana shekara goma zuwa sha biyu ka bata waya nawa aka yi wannan wannan kenan nawa ne daga cikinmu waɗanda yaro an ba shi wannan waya a wannan shekaru bai ba shi alkur'ani ba kan min ummin gafalat an ibniha ibnataha nawa ne daga cikin uwa tarafkana ta haƙura ta sallama tarafkana daga barin kula da yarta har ta haƙura ta bar asubatu wa shari'u da hanya na'am da titi waje da hanya suka kwace kontrol ɗin tarbiyyar yatta gaba ɗaya a duniya nawa ne abokiya ita take deciding me ya za ta aikata baki sani ba baka sani ba titi kwararo wai shi zai ba wa yarka tunani neta ta koyar da yarka tarbiyya wai hakan ba damuwarka bane kuma ka zagi gwamnati ko ka zagi cewa matasa sun lalace ko duniya ta baci nawa akai wannan bayan Allah mu ji tsoron Allah laifin mu ne me yake faruwa uwa ta rafkan daga barin yatta har kan titi da abokanai suka zan su ne masu bada tarbiyya a yau na biyu sau nawa ka taba duba wayar ɗanka sau nawa ka shiga cikin wayar yarka ta haɗa yan siyi ko ta yi digiri ko kuma ta gama sakandar sulka ba ta waya ƙila tana da saurayi sau nawa ka bibiye ta sau nawa ka bibiye ɗanka sau nawa kake tashi cikin dare ka je ɗaki ka leka ɗanka yana nan baccin yaya yake baccin ribda ciki yake yi hira yake yi a baccin ƙarfe nawa yake kwanta a bacci wani irin kwanciya yake yi yaya mata ƴaƴanka mata suke mu'amala na'am baka taɓa lura ba hasali ma mun haƙura ƙofar gidajenmu mun bar kofar gidanmu ƴaƴanmu su rufe mana mu muna cikin muna bacci in ka shigo dan liti ka rufe kofar gida adamu ke suwai ba in kin gama hira rufe mun kofar gida a hakan ka ce wai danka zai kyautata wallahi ta kanka zai fara sai yanka ko tanan bayan Allah mu ji tsoron Allah mu kyautata wa kanmu da kanmu malam ya ambata a kutuba yace na biyu akwai wato kuskure da ake samu laifin waye akwai laifin munanan abokanai shi ma mummunan aboki yana da alaka da uba mummunar abokiya tana da alaka da uwa ba a samun mummunan aboki sai in yaye sun amince sun yadda nawa ne ka taba tambayar iya suwaye suke zuwa gun ƴaƴana suwaye suke shiwa gidana suwaye ƴaƴana suke mu'amala dawa da wake waye iyayen abokanan ƴaƴana ma in gano tarbiyar iyayen abokanan ƴaƴana ma yana da tasiri kwarai da gaske dan da ba a ce masa cizballe as ba a hana shi ba a mar umarni ya zama abokin ɗanka sai ya zama kai ma ba zai karbi umarninka ba balle wato wahaninka ɗanka dole ya lalace sanadiyar aboki wajibi ne mu canja a gabanmu mu suke canja askin kai mu gansu mu ce gaye ne ni ma ina yaro na yi ciko na yi ga wani style ina yaro gashi na daina shi ma in ya girma wai zai daina kai shekarunka irin wannan ne shekarun da aka yi ga wani style shekarun da aka yi lokacin wayanan style ɗin da kuka yi na da kana tsammanin irin wannan zamani ne yanzu fau-fau ba wannan ba ne wallahi sabon zamani ne da duniya ba taɓa kallon zamani irin wannan karnin ba ba wanda ya taba kallon bala'i irin wannan bala'in da muke ciki musamman layin tarbiyya da za mu bar 'ya'ya musu je makota su yi bacci 'ya'ya mata saboda ba mu da ɗakin kwana mun rayu haka na'am amma har yarinya ta girma ta gane ba ta san ma saurayi ba akai ta ɗakin miji tana gudun saurayi la ilaha illallah Allah ka mana tsari ya Allah laifinmu ne munanan wato sama wato munanan abokanai da muke mu'amala da su da yayanmu wannan ma kuskure ne mai girma amma kuma laifin iyaye ne malan na ambata a cikin kutuba nace qata'ul walidain sai man kuma wato kuskure na biyu shine wato wato qat'u kuskure na arrifkatu su wato munanan abokanai da kuma taron al'umma society ma kansa ya ba da gudunmawa lalacewar matasan yau na farko almar'u manzon Allah ya fada almar'u ala dini khalilihi bal yanzur ahadukum man yukhalil manzon Allah yake fada cikin hadisin Abu Dawud da Tirmidhi mutum zai rayu ne akan addinin abokinsa badadadansa wanda yake kauna ku yi dubi bayin Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya nuna mar wannan zamani ya gani gabanin wato duniya ta kare ya kalle ta yace fal yanzur ahadukum man yukhalil ɗayanku ya duba ya ga shi kansa da wa zai abokantaka ya yi ɗansa zai da wa zai abokantaka wannan abokantakan ta lalata mana yayaye ko mun haƙuri muna ji muna gani wai a basu yara ne wai za su hankalta wannan abin shi lalata mana yayaye ba wanda yake tunani ya bibi yayansa mun haƙuri mun basu akan titi su mu'amala da kowa abokantaka peer group sun lalata mana al'umma sun lalata mana su sannan society ta san masu sai da ƙwayoyi laifin al'umma mun san masu sai da ƙwayoyi mun san masu sai da wiwi a unguwarmu mun san masu sai da su mun san masu tallata su mun san masu sai da ƙwayoyi a kemis su sayar mun san da su sun yi arziki suna tare da mu mun rufe bakinmu ba za mu iya musu magana ko mu sa hukuma ta shiga ba ko mu yi da ƙarfin ƙarfin dole na society na anguwa mu tare wannan layin an gagara sai mu zuba musu idanu sai mu kalla alalata mana su billahi al'azim wannan kwaya ta wuce diya da kake tsammani ta shashayen nan yaran ba sa iya ta'addanci sai sun sha wanda ya kawo ya fi kowa muni ajanda ce da aka kafo ta Allah ajanda ce aka zo aka watsa a garin Kano ajanda ce a rubuce kungiyoyin kafirci na duniya da wanda suke cikin gida sun dauki dawainiyar lalata kwakwalan matasa su zama drop out a jami'o'i sanadiyar kwaya mata yanda muke aure su lalace saboda kwaya waɗanda ake matasan da suke tasowa a lalace a kashe-kashe don ƙwaya wallahi ba sa ta'addanci sai an sha ƙwaya wanda zai sayar ƙwayar kuma alhaji ne a unguwar ko wanda zai sayar sunansa alhaji ya je makka ya koma umara ya dawo ya canja mota ya yi gida ya yi arziki da lalata ƙwaƙwalen 'ya'yanku kuma muna cewar alhaji ranka ya daɗe muka ba da gudunmawa bayan allah mu canja wannan ma masifa ce mai girman kanta faljama'atul fasida na ambata nake cewa bayan Allah al'umma society kungiyoyi da suka lalace kungiyoyi lalatun kungiyoyi suna lalata wato suna ruda suna lalata tarbiyyar matasa ɗarirrika sanadiyar ƙwayoyi in suka sha wasirka sisata wazina sai aka ta zina tarrace kai baka sani ba wato fi asabi'in kalila a cikin kwanaki 'yan satika 'yan kankani wallahi sai su ruda dukkanin tarbiyyar da muka ba 'ya'yanmu na shekara goma ko sha biyar shekara sha biyar kana tarbiyyantar yarinya in lazzan awas awas kaɗan wallahi an lalata mata tarbiyya me yasa saboda tiktok mun mai da tiktok wannan babin koyon darasi babin ɗaukar rayuwa ba a rayuwa sai da tiktok fitsararru an ɗauki ɗawainiyarsu ana ba su kuɗi in ya fito ya ɗuɗɗura ashar haka kawai wani zai zo ya sha abin da ya sha ya zo ya ɗuɗɗura ashar a tiktok a ɗauke shi a bidiyo na'am tiktok ta rika ba shi miliyoyin kuɗi saboda wanda suka kalla ko wanda suka yi lakin ko wanda suka yi sharing kuma wani ya gani ya yi dariya ya dariya ya koyi irin ashar ɗin sai dai ka je na yi fitsara da rashin mutunci tsiraici da kafirci na'am kalmomi irin na ta'annuti duka su ake tallatawa suna samun kuɗi ‘yan uwanmu kanawa wasu mutanen jos wasu mutanen kaduna wasu mutanen da muke tare da su a cikin garin ruwa burinsu wai su creating content su creating content wai content creators wai sun zama yau waɗannan masu ta'annuti a addini da kuma shagaltar da al'umma da iskanci da ɓata tarbiyya hanyoyin samun kuɗi shi har alfahari yake yi yana creating content wa yana samun kudi an rusa mana al'umma yaushe za ka ɗauki waya ka saya wa ɗan shekara goma sha biyar ɗan shekara ashirin ma yaushe ya koyi hankali ka ɗauki duniya gaba ɗayanta ta lalacewa ka danka masa kuma ka kwanta ka yi bacci shi kuma ya kai karfe hudu har asuba na rantse da Allah yana kayin intanet in ya rasa data duk abin da ka sani zai yi ya samo kudin data sai ya yi don nishadinsa yana kai addininsa tana kai timaninsa yana kai tarbiyyarsa tana kai ba shi da morewa a duniya sama da ya buɗe data ya kalli mai duniya take ciki sannan ya fada dukkanin gun da ya kamata ya fada bai kamata ya gani ba dan shekara 60 ma abin ya fi karfinsa balle dan shekara 20 ko 15 bayan Allah mu ji tsoron Allah mu ne muka lalata ƴan uwanmu samari da kanmu da kanmu ƴaƴayenmu wallahu alam bisawab lalle Allah ya faɗa a cikin alqur'ani kuskure na gaba daga cikin kurakuran da muka yi da TikTok da internet sarat madrasatul lil fasadi bilal qibin na ambata TikTok da ina irin irin wayannan kayan internet sun zama makaranta ga matasan mu a yau ba tare da lura ba kasar mu ta hakura ta sallama ba a yin censorship ba a tacewa abinda za a dora kasashe na turawa da kasashen wasu daga cikin kasashen musulmai ba sa yadda a yi bidiyo a saka a kasar ka iya kallo baka isa ba sai abinda gwamnati ta yadda tukun zai shigo wayarka duk karfin network din wayarka Allah amma mu kasar mu saboda haka ake bukata a tafi haka aka bar kasar duk abinda kake so zaka lodo ka lodo ka dora ka kalla ka watsa ka aikata a biya ka la ilaha illallah wallahi bayan Allah miyo kan mutaka tsantsan mu rage sayan waya a yayayenmu mu dakale ta mu dakale wannan layin mu yi kokari mu creating hanyoyin da za su zama mutanen kirki amma wallahi waya ba abin da take kara mana face lalata matasan mu Allah babu abin da take kara wa matasan mu sai lalacewa Allah ka ubangiji ka sa mu dace bayan Allah na faɗa a kutuba daga cikin manyan manyan kurakurai da muke aikatawa mun manta cewar akwai alhaqiqa magana ta gaskiya wato aljami'u musharikun fil qata' dukkanmu muna da kuskure cikin lalacewar matasa a yau la'adun bari'un ba wanda ya sai ware kansa ya ce shi ban da shi fa'iza salahu shababu fa'iza salahu shababu duk lokacin da matasa suka kyautatu suka gyaru to salahal mustama'u dukkanin tattaran dandaza mutanen duniya za su gyaru wa'iza fasadu fasadna jami'an in matasa suka lalace mu ma sai mun lalace wannan ita ce magana ta gaskiya bayan Allah kutuba ta bina ambata tana da ɗan tsari idan muka faɗi kuskure kuma to ya za a gyara gyara na farko bawan Allah shine uba magani shine magani uba kowa ya lura da ɗansa kowa ya tare ɗansa kowa ya tare yarsa kowa ya san ina ya je kowa ya san ina zai fita ƙarfe goma duk wanda ya fita gida na rufe gida na in ka kwana a wata kuma ka shiga uku wajibi ne musa doka shiga da fita na ayyayen wajibi ne zama dole akan wajibinka ne dole ne wallahi yadda ka kabar akuya ta fita ba tare da mai kiwo ba za ta je wani ya yanka ta wani ya sace ta wani ya bata ciyawa wani ya doke ta komai zai faruwa da ita ɗan ba ta dawo ba har abada to haka ɗanka in ka bar shi kamar tinkiya haka zai tafi ka iya yi wa awakinka turki amma ba ka yi wa ɗanka turki ba ashe mun mai da 'ya'yanmu dabbobinmu da muke samun kudi a cikinsu sun fi 'ya'yanmu daraja da kima a ban ƙasa haka muka mai da 'ya'yanmu wallahu alam bisawab lallai a mutul islam sani wani yana daga cikin magani na farko saboda me daga cikin abin da aka faɗa kun sadiqan li ibnika qabla an takuna abahu kun li ibnika sadiqan qabla an takuna abahu kai maza gyara na farko a uba kasance dan aboki ga ɗanka gabanin ka zama ubansa ka zama abokin ɗanka kafin ka zama ubansa me ake nufi da wannan kalma malaman tarbiyya suka ce abinda ake nufi da wannan kalma ka zama ɗa ga ubanka ka zama ɗa wato kun sadiƙan li'ibnika ƙabla an ta kuna ba ka kasance wato kafin ka umarci ɗanka abinda za ka fara in kana so ka zama abokin ɗanka ka banin ka haife shi me ake nufi suka ce ibni jisra sikkati awwalan ka gina gada hanya ta aminci tsakaninka da ɗanka ka sa da kai da ɗanka akwai aminci fahimtar juna kai da ɗanka mai da ɗanka ya zama abokinka zauna kai shawara da shi duk karancin shekarunsa nuna masa tunani irin na manya nuna masa hikima jawo shi jiki fes abokinka na duniya bayan abokan da kake da suna baya a cikin gida baka da aboki a duk duniya sama da ɗanka ka yadda su zo jikinka kar ka jefar da su kai ka yi aiki ka dawo wai kai ka waye kai ka gaji ayanka sun zo abba yana da abin da zai gaya ma amma ka kore shi ka hantare shi kun dame ni ku fita ka rube falo ka rube la ilaha illallah ka toshe kofa mai girma ta tarbiya ja ayanka jiki mai da su abokanai su ji me kake ji menene tunaninsu gano cikin mu'amala yaya suke ɗanka zai je na kaunarka malaman tarbiyya suka ce iyaye kashi biyu ne iyaye kashi biyu ne akwai wa hunaka abun ashurtiyun wa hunaka abun sadiqun hamim akwai uba dan sanda akwai uba kuma mai tibadin wato aboki uba dan sanda shine duk abin da aka yana ya zuba idanu kuskure yake so ya ta masifa yayi ta bala'i shine uba dan sanda ɗansa ba zai taɓa sansa ba ɗansa sai ya nesace shi ɗansa zai aikata abin da duba ya so ɗansa zai jena tsoronsa ɗansa zai rufe laifinsa ɗansa duk abin da ka sani na duniya na makirci ɗansa ya koya kuma uban da ya ɗora masa saboda ya zama masa ɗan sanda in ka haka ka rusa tarbiyyar ɗanka kun sadiƙan laifin ka hamim ka kasance aboki na kusa wanda ka shaƙu da ɗanka ba nuna soyayya ba ne jawowa ne tarbiyyantar farko shine ka zama abokin ɗanka saboda mai anan ne za ka zama role model ɗanka zai kwafe ka kafin ɗanka ya waye da abokanai ya waye da kai irin tunaninka ya shiga cikin tunanin ɗanka mu'amalarka ta shiga mu'amalar ɗanka wannan shi ne abin da ya dace wannan kenan malai mun sani na biyu a cikin wannan kalmar kun sadiƙan li'ibnika ka kasance abokin ɗa abokin ɗanka gabanin ƙabla an ta kuna abahu gabanin ka zama ubansa me ake nufi da wannan malamai suka cewa ifhamhu ƙabla an tuhasibhu ka fahimtar da ɗanka kullum gabanin ka masa kamar azaba kafin ka daki ɗanka kafin ka masa punishment kafin ka sa ɗanka ka masa azaba ko ka masa punishment ko kuma ka masa ukuba ko ka lalatar da shi ka zanna ka fahimci waye ɗanka ka fahimtar da ɗanka ko ifhimhu ifhamhu ka fahimci waye ɗanka sau na ba mu gane mu ba aifansu muka amma a waje abokin ɗanka ya fi ka kai da ka aife shi wallahi sanin waye ɗanka ya san me yake ɓata masa rai ya san me yake san me yake so ya san abin da baya so ya san abin da in yayi wallahi baya iya jurewa ya san abin da in aka yi zai jure ya san yadda ake jawo shawo kayin abokinsa da kyautatawa da duk abin da ka sani ya san yadda zai iya yaudaransa in baya san abu ma zai iya san hanyar da zai iya sa ɗanka ya aikata kai baka sani ba saboda baka fahimci ɗanka ba baka san me yake so ba akan wannan wajibi ne ka fahimci danka kafin ka masa hukunci me yake nufi ka saurari danka duk lokacin da ka tashi ka rika sauraron sa zanna kai hira ka saurare shi kai barkwanci da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata in hadisi ingantacce yakan yi barkwanci awa Hassan da Hussein jikokinsa ya zanna ya tattauna da su ya yi magana da su na na Fatima ta kasance abokiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta lokacin da manzon Allah zai bar duniya sai da ta je ta zanna ta gana da shi gabanin matansa suka surru sirrin da matansa ba su sani ba la ilaha illallah yace bayan mutuwa ta ke zaki fara biyo ni karki karki kuka ta shiga tana kuka ta fito kuma tana dariya na na aisha ta tambaye shi ya aka yi haka gashi nan zai rasu amma yanzu kina dariya kawai ta yi murmushi ta rufe abin da ta fada ta sani ita ta san sirrinta da mahaifinta sallallahu alaihi wasallama ya kai da yarka wai ita ta balaga ita ta girma ko kallanta baka sanyi kai ka tsane ta ta nemo miji da kanta ta nemo miji da kanta ta nemo miji da kanta kana tsammanin wani tarbiyya ne kana tsammanin baka lalata yarka ba wai ta nemo miji da kanta ita za ta aura kanta auren kai kake yin sa wa yake kawo soyayyar Allah bai kaddara yarka ta aure yanzu ba sai ta shekara 30 sai kuma kana shekara 18 ko 17 ta nemo miji da kanta me kasa ta kenan duk wanda ta kama ya aure ta shi kuma zina zai da ita yumanatu na lokacin da yarka ta lalace ta zama karuwa ku hakura ku da ku jiki ku zanna da su ku karantar da su rayuwa da addini na'am ka sa yarka ta fahimce ka ta zama abokiyarka ta gaske ka shawarce ta ka ba ta shawara ka ji damuwarta ka gane mai take ciki ka gane halin da take take ciki wannan shine zai iya baka dama zai baka dama ka iya sanin ya yarka take ciki wallahi ba za ka damu dan yarka ba ta samu miji da wuri ba wallahi kana zanna Allah zai ba ta miji nagari mun matsara yayan mu sai sun kawo mazaje nagari ba dole su je su gudu Allah lalata da su ba idan damuwa ka tusa mata damuwa uwarta ta tusa mata damuwa ƴan uwarta an tsane ta wai ta kawo miji ta rasa wa za ta kama duk wanda ya magana da ita a unguwa in ta gaya masa wannan zai ce ki kwantar da hankalinki ga yar wata kwaya yar karami ne in na baki rabi zaki ji damuwa ta kare kin daina ji tana hadiya ta zama yar iska ta zama yar kwaya har abada kuskure mu kenan kun sadiqan li ibnika qabla an takuna aba ka kasance da ka kasance aboki ga danka gabanin ka zama ubansa me ake nufi da wannan na'am suka ce insihu birrifqi la bisarah bisarahi ka masa nasiha a danka ka rika shawara da danka kar ka rika masa ihu dan ka haife shi kana matsawa dan ka haife shi kana dura mar ashar dan ka haife shi kana la'antarsa dan ka haife shi kana barazana a idansa dan ka haife shi yana kallon ka zuciyarsa tana yankewa wai ka haife shi na rantsa da Allah ka tu ka rushe tarbiyyar danka yayi kuskure jashi jikinka wannan akai haka me yasa zaka yi haka ina kallon ka mai hankali habawa ne kai da girman ka a yanzu ka wuce wannan lokacin ba wani abu yanzu me damuwar ka ne wallahi ba wani abu ko kuma kawai ka fahimce shi me yake ciki dauki wani abu dan dukule ka bashi gashi da Allah a hakura akwai lokacin da in aka yi kuskure kyauta ake ba duka ba wallahi kuskure akwai kuskuren da ake yin kyauta duk wanda ya ba kuskure a family ka kamar kyauta akwai lokacin da aka yi kuskure nasiha ake yi akwai lokacin da ake kuskure a kawar da kai a shiru kamar baka gani ba kuma ka gani dan ya ga kun ido hudu kuma ya aikata kuma ka gan shi ya zata zuciyarsa ta kada zaka duka shi ka kawar da kai kai shiru kuma ka kai da ka ƙara mara maganar akwai wannan lokacin mu koya sai ɗan ka rika jin cewa haka ne yana wasa a kwararo yana kwallo an ga ka yara su ce ga baba ga babanka ga babanka wane an san kana da zafi ɗan ya rude ya fita a kujera sai da zai sa kai ka ganshin ka rabu da shi in ka haɗu ka za ka ci wani kwallo ne eh to kar a yi faɗa da Allah na'am eh kar ku rigima kun ji ko ƴaƴan da kansa sai su ji wannan ina ma a ce ubana ne Allah ‘ya'yanka ‘yan'uwansa abokanan wasan sace ina ma ubana ne kar ku zama masu tsanani wallahu alam bisawa to ka rika nasiha kana ba da shawara kana taushi a ɗanka zai taimaka kun na'am sadiqan li ibnika qabla an takuna aba ka kasance abokin ɗanka kafin ka zama ubansa malamai suke cewa na'am kun qudwatallah ka kasance role model a gare shi abun koyi yadda kake sai ka murza ɗanka ya zama haka haka ya kamata kai wallahu alam bisawa malamai suka ce daga ƙarshe a tarbiyyatu bil qudwati aqwa na'am mi'ata marra min al muhadarat wato tarbiyya bari mu ji wannan kalmar malaman tarbiyya suka ce ba da tarbiyya da tausasawa da mele kanka ai koyi da kai tafi wato zuwa gun wa'azi da mahadarori guda ɗari da alabar ina jin ba gane ba kame da kanka abun koyi a ɗanka ya fi ka kai shi ya je ya ji wa'azi sau ɗari kai na ubansa a kan gunka yake koya ka tausasa wa ɗanka ya fi ka kai shi ya ji wa'azi ɗari wani mutum ya tambayi ɗansa a lokacin aliyu bin abi talibin ya ce ya bunayya man turidu an takuna idza kabirt wa kake so ka zama in ka girma dana yace ya abati uridu ana kuna mislak yace so nake na zama irin ka ya baba na yace wai haka kai ka zama shirme dana yace lamma kuntu fi sinnik lokacin da yake shekarun ka dana yace tamannaitu ana kuna ka ali bin abi talibin sai na yi buri na zama irin aliyu ɗan abi ɗalibin irinsa na zama nima aliyu ɗan abi ɗalibin ne ya ce duk da na san tsakai na da abi aliyu bin ɗalibin fage ne da ba a iya riska har abada ba zan iya zamansa ba amma na yi ta ƙoƙari na ta ƙoƙari ƙarshe matsayina ya tsaya yadda ka ganni kake sha'awa ta ɗana to yanzu kai sha'awa ta za ka kamo ni ne ɗana sace ƙasa za ka yi kai fata ka zama abubakar siddiq la'ala sai ka tsaya daidai matsayina ko matsayin sama da ni an gane wannan to ka mayar ɗanka haka ka rika malamanmu na dana firamare Allah ka musu albarka sukan tabe mu muna firamare ko me kake so ka zama in ka girma a cikin ma a firamare malaminmu yana da yana raye ya tambaye mu a aji muna da aboki aka tambaye shi me kake so ka zama wanda ya ce sarki wanda ya ce dan sanda wanda malamin makaranta wanda kaza na'am ana zuwa kansa aka ce me kake so ka zama ya ce furcina me ma ya ce fursuna bakinsa yana tsamu tsamu yana so ya zama fursuna ashe ba fursuna yake so ba me yake so ya zama wada gandroba na fata an gani wallahu alam bisawab to mu saka wa ƴaƴanmu burin me suke so su zama sanadiyar mu wallahu ta'ala alam bisawab na ja lokaci huduba tana da tasiri kwarai da gaske la'alliya in yi amfani da ita wani sati saboda in dora darasin da muke yi a kai yana da muhimmanci zan yi kira ga masu hannu da shuni ko masu social media su yi amfani irin wannan hudubar don Allah a sata a gidan rediyo don jama'ar mu mutanen anguwar dan kawo da mutanen tsakuwa da mutanen bakin kasuwa A da B na'am da ka tsalla da matsango suna sauraron rediyo da dama musamman mutanen matsango wannan hudubar kuma za ta iya zuwa kunnansa la'alla mutum da in ya gyara kunci riba don Allah a kai ta gidan rediyo inda hali ajita saboda ta iya tasiri a wasu a kunnansu kar a bata a masallaci ta kare wassalamu alaikum warahmatullahi qumu ila salatikum yarhamukumullah